الحمد لله الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى والحمد لله الذي من اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في سركم وعلانيتكم ثم اعلموا عباد الله أنه لا يخفى على شريف علمكم وفضلكم ما يتعرض به الإسلام هذا الدين الحنيف الذي أوحى به الله تبارك وتعالى إلى رسوله ما يتعرض به من هجمات شرسة من أعدائه منهم من يستهدف أصوله أصوله في التوحيد أصوله في التشريع ومنهم من يستهدف مصادره يشكك فيها ويطعن في ثبوتها يطعن في القرآن ومنهم من يطعن في, يطعن في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من يطعن في تمسك في التمسك بهذا الدين ويحارب الشباب على وجه الخصوص في التزامهم بهذا الدين عباد الله مما يجب علينا ويجب على الآباء على وجه الخصوص الاهتمام بتربية الشباب والرفق بهم والأخذ بأيديهم إلى الهدى وألا يندرج إلى ما درج إليه بعض الناس ممن كان ينتسب إلى الإسلام ثم انتكس وصار مرتدا أعوذ بالله كثير من الشباب في, في عصرنا هذا وفي أيامنا هذا بسبب تلوث عقولهم بما يتأثرون به مما يتلقونه في المصادر المختلفة خصوصا الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي مما يدعوهم إلى الانحراف الفكري والعقدي وترك الالتزام بالإسلام فعلى الآباء الاهتمام بتعلم أسباب هذه الظاهرة وتعلم طرق علاجها إن من أكبر أسباب هذه الظاهرة بغي الناس بعضهم على بعض كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب والحكمة وأنزل معهم الكتاب ويقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم إذا من أكبر الأسباب البغي والاختلاف وتتبع الأهواء أو اتباع الأهواء كل يتبع هواه والسبب الثاني قلة العلماء قلة العلماء يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ولا يقبضه إنما يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فإذا كان الناس يستفتون الجهال ويأخذون العلوم منه فلا بد أن يكون الناس يتفرقون ومن حيث ومن بعد ذلك تجد أن الناس ينحرفون عن الجادة والصواب ومن تلك الأسباب كذلك طول الأمد وقسوة القلوب ومن الأسباب كذلك ضعف المناهج الدراسية التي تدرس العلم خصوصا علم الدين أو عدم وجود أو عدم وجودها بتاتا ومنها التآمر على الإسلام خصوصا من الغرب لدعوة المسلمين إلى نبذ دينهم ولدعوتهم إلى ترك هذا الدين السليم الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا في جانب, في جانب عقائده وكذلك في جانب أخلاقه وما يثبت المروءة في الناس أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيني وإياكم من الفساد في الأخلاق وفي العقائد وأن يثبت شبابنا على طاعة الله وعلى دين الله وعلى اتباع منهج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ‘yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinmu tare da ni kaina mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa bayan haka ya ku bayan Allah mu kula da Allah mu kiyaye Allah mu san Allah mu ji tsoron Allah mu tsare dokokin Allah mu sanya a zukatanmu cewa Allah fa shi ya halice mu ba mu da wani mahalicci ban da shi kuma za mu koma gabansa kuma zai tambaye mu akan ayyukan da muke aikatawa ba abu ne ɓoyayye ba gare ku ya ku bayan Allah irin halin da wannan addini namu yake ciki na hari iri-iri da yake samu daga makiyansa musamman abin da ya shafi ɗauke hankalin samarinmu da raba su da addini da nesanta su daga tarbiyya ta ƙwarai kai ba wannan kawai ba nesanta su daga addinin shi kansa kar su yi imani da shi kar su yadda da shi nuna musu cewa ma duk harkar addinin duk wasa shi ba inda za ta kai mutum da rataye zukatansu ga duniya da duniya da kuma duniya cewa babu komai da za su samu babu wani abu mai amfani a gare su a wannan rayuwa illa yadda za su ji daɗin duniya a nesanta su daga imani da Allah da riko da addinin Allah wanda wannan dama shine abin da zamu tattauna akai a yau da kira zuwa ga iyaye da kuma masu ilmantarwa malamai a makarantu makarantu sawa'un na boko makarantu na addini malamansu su zage dantse wajen ɗora samari da yara akan tarbiyya ta kwarai akan addinin shi kansa jin girmansa karɓarsa yadda cewa babu sababin da za a tsiraren kiyama in ba ta hanyar wannan addinin ba iyaye su mai da hankali su karanci sabubban da suka jawo nisantar samari daga addini musamman abubuwan ilhadi da suke ƙara shigowa mutane in an ce ilhadi ana nufin karkacewa in a lugar larabci ne karkacewa daga tsakiyar hanya zuwa gefe shine ilhadi ya zo a cikin alkur'ani alfuzza da yawa ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه da sauran wurare da Allah maɗauki ya amfani da wannan lafazi innal ladhina yulhiduna fi ayati llah la yakhfawna alaina wa man yurid fihi bi ilhadin nudhiqhu min adhabin alim wa lam wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min adhabin alim ma'anar ilhadi karkacewa daga hanya amma abin da ake nufi da shi a wannan siyakin da muke tattaunawa yau shine ƙaryata samuwar Allah da barin addini da komawa ruwa zuwa rayuwa rayuwa kawai wadda ba ta kallon komai sai duniya cewa komai a duniya za a yi shi komai a duniya za a ƙare shi ƙaryata Allah da ƙaryata alƙur'ani da ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin manya-manyan sabubban da suka jawo al'umma suka shiga wannan hali na farko akwai albagi bagi shi ne zalunci zaluntar mutane sashensu ya zalunci sashe allah maɗaukaki ya gaya mana da mutane akan hanya ɗaya suke daga zamanin annabi adam har zuwa zamanin annabi nuh karni goma duk akan tauhidi suke babu wanda ya karkace ya koma shirka ya bauta wani wanda ba Allah ba Allah madaukaki sai ya aiko annabawa bayan an samu rarrabuwa annabawan nan suka zo wa mutane tattara wannan annabi ya zo da saƙonsa wasu su karɓa wasu su ƙaryata Allah ya halaka waɗanda suka ƙaryata a tserar da waɗanda suka yi imani an yi wannan a annabawa da manzanni da yawa kuma sabanin bai zo ba sai lokacin da hujja ta zo wa mutane wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhum albayyinatu baghyan bainahum mutane ba su saba ba sai waɗanda aka baiwa ma'ana babu wanda suka saba sai wanda aka baiwa littafin saboda zaluncin sashen su akan sashi wannan na neman shugabanci wannan na neman duniya da addini ba zai haɗa kai da wannan ba ba zai bi gaskiya ba saboda kawai yana shugabancin mutane akan abin da zai amfana a duniya don haka ba zai bi gaskiya ba wannan shine zaluncin da ake nufi sababi na biyu ƙarancin malamai kowa yana gani yadda Allah yake ɗauke malamai ɗaya bayan ɗaya lokaci bayan lokaci malam wane ya faɗi ya mutu malam wane ya faɗi ya mutu a garin da wani yake da haske da ilmantar da mutane sai Allah ya ɗauke shi sai a nemi wanda zai ilmantar da su sai a rasa sai a zauna cikin jahilci shikenan sai a koma barna sai a bar addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa Allah baya zare ilimi ya kwace shi daga mutane a ce mutum yana da ilimi sai Allah ya kwace ilimin sai koma jahili ba haka yake yi ba amma abin da Allah yake yi shine yana ɗauke ilimi a cikin mutane ta hanyar ɗauke rayukan malamai wannan ya mutu yau gobe wannan ya mutu har sai ya zama babu abin da Allah ya bari ma'ana Allah bai bar malami a cikin al'umma ba sai kaga mutane sun tattara sun tafi zuwa gun wani wanda yake jahili ne sai a bashi shugabanci a samu jahili bai san addinin ba bashi da ilimin amma sai a bashi shugabanci ko saboda gado ko kuma saboda ya nema ko saboda wani abu da yake ganin zai amfana da shi ko wasu su sako shi a gaba shi ya cancanta alhali bai cancanta ba sai a yi masa fatawa sai ya bada amsa a jahilci sai ya halaka kuma ya halakar haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata wannan sababi ne na lalacewa ta tarbiyyar samari da kuma karkacewa su da barin addini sababi na uku bushewar zuciyar mutane ya zama cewa zuciya ta kaikashe ba ta jin wa'azi ba ta jin nasiha ba ta jin kira an yi kira an yi kira amma ba a ji kowa yana gani abin da yake kai ita ce mafita gare shi shine daidai zai iya ja da kowa a kai ya zagi malamai ya ci mutuncin addini ya faɗi abin da ya ga dama ko ya kafa hujja da yancin faɗin bakinsa cewa yana da dama yana da damar ya faɗi albarkacin bakinsa sababi na hudu ƙaranci ko rashi ko raunin abin da ake koyarwa yara a makarantu na addinin musulunci sawa'un makarantun nan na boko ne ko na addini an bar ilimin addini ƙarƙashin gatan malamai in sun yi shi kenan in ba su yi ba shi kenan al'umma da yawa ba ta damu ba mutane za su damu hankalinsu zai tashi in ba su da malamin da zai koya musu ilimin sana'a amma hankalinsu baya tashi in sun rasa malamin da zai koya ma 'ya'yansu alkur'ani ko ya koya ma 'ya'yansu sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma sanin tsarki da alwala da sallah duka mutane ba su damu ba me ya jawo haka saboda mutanen ba su damu da addinin ba lalle yana daga cikin abin da wajibi a yi shi a koma a kalli me ake karantarwa yara a ilmantar da su tauhidi su tashi da shi makarantunmu na boko a sa musu ilmantar da addinin musulunci na'am ya'yan musulmi ne mu muna da haƙƙi a makarantar duk da ake koya mana sana'ar da za mu fito mai aiki to a koya mana kuma da za mu bauta wa Allah rashin wannan shi ke haifar da irin mutanen da muke gani mutum ya tashi ya kai shekaru da yawa bai san bihin ba da za ka ba shi littafi ko takarda da larabci a ciki an rubuta je kaka kai wannan takarda za a kashe ka bai sani ba amma inda wani abu ne na duniya bai sani ba sai a ta ganin matsalarsa da illarsa sababi na biyar wanda a kansa za mu tsaya saboda lokaci shine tattaruwa da aka yi a duniya gaba ɗaya akan cewa a yaƙi musulmi intelligently wato a yaƙe su ta hanyar ilimi a yaƙe su a yaƙi kwakwalensu a tabbatar da cewa an raba su da wannan addinin da suka makalkale masa wannan kuma yana yiwuwa ta hanyoyi da yawa an yi ƙungiyoyi sama da goma sha waɗanda aikinsu kawai su tsara filan ɗin da za a harba shi zuwa ƙasashen musulmi don a ja samarinsu su daina addinin musulunci suna nan suna aiki ba sa bacci ba sa hutawa a lokacin da mu addinin ma ba mu san shi ba ballantana mu ba shi kariya mun yi magana akan wannan makon da ya gabata dangane da abin da ya shafi wajibcin a nemi ilimin addini yau zancenmu ba wannan ɗin ba ne amma sabubban da suke jawowa samari har a ce sun bar addini dan musulmi mai sallah ya wayi gari ya ce shi bai ma yarda da Allah din ba saboda me iyayensa sun rabu da shi sun rabu da shi ya shiga harkarsa kuma ga kwakwale da yawa ana ja, suna jawo shi su kokari ya sabule ya bar wannan hanya ta addini ya koma bin son zuciyarsa wanda kuma babu komai da ake samu a irin waɗannan hanyoyi illa mutum ya biya buƙatarsa ta duniya ya samu kuɗi ya yi zina ya sha giya ya shiga hedonism shine biyan buƙata da jin daɗi shine kawai manufar waɗannan mutane a duniya amma zancen za a mutu in an mutu akwai tambaya bayan tambayar za a tashi ran ƙiyama Allah zai tambaya shi da ya halice mu ya samar da mu wannan suna yaƙar mutane kar su yi imani shi wajibinmu da iyaye da malamai a makarantu da masu makarantu da masu shugabancin makarantu a tashi tsaye a ga cewa an ɗora wannan al'umma tamu akan tafarki madaidaici wanda Allah maɗaukaki ya halice su a kanta fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم haka Allah madauki ya ambata wannan shine addinin Allah tsayayye fitira ce haka ya halice mu muna fata Allah subhanahu ta'ala ya bar mu a addinin musulunci Allah ya tabbatar da samarin mu a addinin musulunci Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من روقنك الله كشري يد سمارم يا الله يا يم دك إن سك يا الله كذا كبري سكركشي الله كذا كجيفا سو أهنير بلن الدين المسلمين Allah ka sa musu basira ka jefa haske a zukatansu duk inda ake ƙoƙarin a ɓatar da su Allah ka bar su akan shirya Allah ka hana su ɓata ya Allah hasken nan naka ne alƙur'ani maganar ka ce manzo kai ka aiko mana Allah ka tabbatar da tafirin alƙur'ani da tafirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnarsa a cikin wannan al'umma tamu Allah karka kai mu ranar da mutane za su zubda hawayensu saboda yadda ‘ya'yansu suke wasa da addini suke barin addini, Allah ka dawo da samarinmu kan hanya, Allah ka cire musu tsabar son ƙwallon kafa da tsabar son fina-finai da kuma duk wata hanya ta karkacewa, Allah ka cire musu yawan zinace-zinace, saboda kiransu da ake zuwa ga waɗannan abubuwa ta hanyar hanyoyin kafofin yatsa labarai wanda kowa tsakaninsa da wayarsa ba a san abin da yake yi ba. Ya Allah ka shiryar da mutane a ɓoye da bayyane Allah ka shirye mu baki ɗaya Allah ka hana mu karkacewa Allah ka tabbatar da mu akan tafarki madaidaici Allah ka tsare wannan ƙasa tamu daga wargajewa Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka taimaki shugabanninmu ka tsare su ka kuma ba su basira ka taimake su akan yin abin da yake shine daidai a lokacin da ake buƙatar yin daidai Allah ka ƙara musu ƙarfin gwiwa da ƙarfin zuciya Allah kuma ka taimaki ma'aikatanmu na tsaro masu ɗamara a kowane ɓangare Allah ka taimake su ka ƙara musu basira ka cire musu son zuciya ka ba su son su taimaka wa al'umma kuma a tabbatar da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin qumu ila salatikum